الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata a wannan masallaci mai albarka na markazul huda ko masjidul huda a wannan gari na daura a wannan jiha mai albarka jihar katsina a najeriya barkanku da asubahi barkanku da sammako barkanku da zuwa wannan taro na karatu na wa'azi da aka keɓance shi don iyaye mata kawai a wannan masallaci ina muku gaisuwa da sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ina da ka'ida kullum idan na zo wa'azi na karatu na mata irin wannan a na san kuna cike ne da shauƙin za a zo a yi muku wa'azi kuna son Allah kuna son a gaya muku gaskiya mu tattauna akan abin da zai inganta rayuwarku to amma akwai buƙatar sai an ɗan nutsu dukanku mun haɗu mun gaisa duka ga hannuna assalamu alaikum kowa ta ganni ko mun gaisa ko to Allah ya saka da alkhairi to sai ai shiru a saurara a ji me na taho da shi har yanzu na ji akwai hayaniya ne so muna so a shaurara ɗan hizba a ku taimaka mutanen da suke waje su ɗan yi shiru su yi haƙuri a dan mu tattauna akan mu mu tattauna kafin azahar ta yi maza su zo su kore mu a masallacin kun kimtsa in fara ko in jira ku an shirya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina muku fatan alkhairi ina mana lalle maraba da zuwa wannan masallaci mai tarin albarka a wannan gari mai albarka ina addu'a ta musamman ga wanda ya gina wannan masallaci Allah ya gina masa gida gida aljanna da duk wanda yake taimakawa wajen gudanar da wannan wuri da ilimi da ilmantarwa da ciyar da shi gaba Allah Allah ya ciyar da shi gaba mutanen daura ina muku wato murna da samun wannan babban wuri na addinin musulunci Allah ubangiji ya sa ya zama dalilin samun rahamar mu idan kun bani izini insha Allah ta'ala ina so ne za mu tattauna da ku akan wasu matsaloli da suka shafi mata kawai larurori da suka shafi mata suka shafi rayuwar ku suka shafi addinin ku in faɗakar da ku ba don komai ba saboda a gudu tare a tsira tare zan yi magana gaba-gaba gabar farko zan yi magana ne akan kwalliya da adan mata a musulunci ai kuna son kwalliya ko kuma kuna son ado ko alkur'ani ya yi bayani akan ku mata damun ku halitta ce da ba a san ku da ƙazanta ba Allah ya ce awa mai yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin malaman tafsiri suna bayani akan kwalliya na mata da adan mata adin mata a duniya wacce take kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ta bamu labari dangane da rayuwarta da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai na Aisha amma abin mamaki hatta na Aisha tana yin lalle na Aisha tana daura sarka sarka dai da awarwaro da zobe idan kin ga mace ta saka sarka ta sa awarwaro ta sa zobe ai kwalliya ce da ado yaƙi aka je daga cikin yaƙuƙuka aka zo za a dawo ghazwatul muraisiya kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari an zo an yi tafiya an sauka ana hutawa a hanya kowa ya sauka daga kan abin hawan shi na na aisha ta tafi zagayawa bukata na dan adam sai ta wullar da sarkar ta ta wuya abin mamaki saboda tsabar muhimmancin kula da miji ki duba malama yaƙi za a tafi amma wallahi sai da nana aisha ta race sarkarta yaƙi ba ba ki ba kitso nan sai an jefa miki 200 tashi ki je ki kitso ga 200 haba kin tozartar da mata kin kunyata mata a riwaya aka ce da aka zo za a tafi abokin tafiyar da zai ɗauki ko ya ja ragamar dabbar da za a tafi da nana aisha take hawa a kai ashe na Aisha ta tafi tana neman sarkarta da ta fadi sai aka zo aka dauki abun hawan aka tafi ba a san cewa ba ta ciki ba tace a lokacin ban yi nauyi ba ban yi kiba ba kuma saboda wani kima da daraja ashe a wannan lokacin in mace za ta haura kuma ko za ta hau doki ba irin yadda namiji yake hawa take hawa ba saboda su suna kula da mutuncin kansu sai a yi mata wani daki wani bukka ba a barin mace ta haura kuma ana hango ta daga nesa mace ta wuce wannan darajar sai an mata wani darbuka sai a sa ta a ciki sai a ɗora ta akan raƙumin a ɗaɗɗaure yana tafiya zalau zalau zalau amma mutum ne a ciki da haka mai ɗaukan da ya zo ya ɗauka tana ciki ta ce lokacin ba da nauyi ya ɗauki abin hawan ya tafi ashe ya baro ta me dalilin barinta ta je tana neman kaza ne a riwaya aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya a a zo a tafi a zo a tafi ashe na na Aisha ta tsara annabi me ya faru an je nemo mata sarkarta ne annabi ya ce duk aje a nemo ku duba wannan kuma hikima ta girmama mace sarkarta ta bari amma duk rundunar yakin da za a tafi sai da aka tsaye da ita har sai da aka je wajen abubakar aka ce yanzu wannan baiwa Allah ba za ka mata magana ba ta riƙe annabi ta hana shi tafiya akan sarƙarta da ta ƙata annabi ya ce sai an nemo kin ji maza masu kula da matansu akan sarƙa ya tsaye da rundunar tafiya ba irin naki ba sai dai haƙuri ɗan alallaɓa muhallin shahid ni abin da ya dame ni wannan sarƙar yanzu ya kamata mata aure ta zauna a gidanta ba ta da awarwaran hannu ba ta da zobe ba ta da sarƙa ba ki da kayan kwalliya mazan wannan zamani yaya za a yi a yaƙe su in ba a musu kwalliya ba ka yi kwalliyar ma yaya ka ƙare ballantana ba kai ba kun gane wannan gabar to wannan lacca gabar farko a cikinta zan yi magana ne akan kwalliyar mata iyayena mata idan kuna son zaman lafiya a gidanku da mazajenku to ku gyara jikinku zan fara muku da kissar ummu hakim da za ta aurar da yatta ta ce ina miki nasiha a matsayinki na amarya za ki je gidan miji ki kula da abubuwa kamar haka ta ce da ita karki kuskura mijinki ya sa hancinsa a jikinki a wani bangare na jikinki ya ji ɗoyi namiji kamar jariri yake inda zaman lafiya ko ina yana iya sa hancinsa a jikin matarsa ko a kanta ko a jikinta ko a hannunta ko a bayanta ko a ina ta ce ina baki shawara yake yata ki bari mijinki ya ji wari a jikinki ke ma badauriya ko badauri ko 'yar daura ina gaya miki karki yadda ki wulakanta kanki mijinki ya ji ɗoyi a jikinki in baki da turare wallahi akwai ruwan rijiya in babu na rijiya akwai na famfo ruwa shine maganin komai wata ta ce ni wallahi ƙaryen namiji ya ga ƙazanta ta wallahi bai isa ba in ce an gaishe ki baiwar Allah ta ce ni sai dai in ga ƙazantarsa to irin wannan matan su wake so manzo Allah idan ya zo zai yi baccin rana a gidan ɗakin na na Aisha akan cinyar ta yake filo ko baki ji ba kansa yake ɗorawa kan cinyar ta yi filo saboda tsaftarta saboda kulanta annabi idan ya zo zai sha ruwa sai ce wa nana aisha sha wata rana da ya zo ta sha sai ce nuna min inda kika sa bakinki kofin ƙwaryar inda kika sa bakinki ka sha ta nan nima zan ɗora bakina na sha malama ki ji tsoyayya ta gaskiya da gaskiya ba irin ki ba kin zo kuna hira mai imi gida ana hira ana magana yana eh ina ji ya kare hannunsa haka ina jinki ina jinki kin san me wannan wato wata malafa ce yasa ya kare saboda karki bugo shi da yawun bakinki mai doyi ki gyara na ga wata ranta a ɓace bata ji daɗin wannan magana ba Allah ya baki haƙuri amma ni dai abin da ya dame ni na san halin maza da yawa wallahi idan ba ku mutunta kan ku kai kwalliya da ado a gidanku ba wallahi mijinki gudunki zai ko kin san cewa akwai mazan da zama haƙuri suke da matansu ko kin san cewa akwai wanda ya zo ya ce malam zan rabu da matata me ta maka ya ce ba ta da matsalar yin abinci da wuri ba ta da matsalar ladabi da biyayya ba ta da matsalar ibada amma matsala ta da ita kazama ce ta fitar hankali ashe kazanta takan kori mace a gidan mijinta ba sani ba kazanta takan sa a miki kishiya ya ga wata yarinya gangariya a waje budurwa mai kwalliya kin san ƴaƴan zamanin nan malama akwai ado ya kakali ya kakali kyalkyal kyalkyal haka take tafiya su suke daukan hankalin mazajen kwayi sai ki je yana cewa abokinsa ka anya ne ba zan tafi karaye ba kuwa ina ne karaye ashe wai kari zai tafi wai shine karaye in kin ji mai gidanki yana cewa zan tafi karaye to ba fa karayen Kano za shi ba ba zai je kari ne wataƙila wallahi baki sani ba bai Allah kazan take ta jawo miki ki gyara nana Aisha an gaya mana a ɗakin ta hallabule akwai ta kwalliya ta ado duka akwai nana aisha ta tara mata tana koya musu yadda ake tsarkaka daga jinin al'ada saboda tsafta manzo Allah ya gaya musu hadisi yace duk matar da ta yi al'ada a cikin ku in za ta tsarkaka ta nemo auduga duba tsafta ta nemo turare duba tsafta ta goge ta goge har wata mata take tambaya annabi kamar yaya ta goge sai na na aisha ta fizgo hannunta ta ce zo da Allah ke baki gane abin da ake nufi ba ta ja ta daki ta koya mata ga yanda ake yi idan mace ta yi al'ada za ta ɗauki auduga ta sa audugan nan ta sa mai turare ta tsaftace wai dan me saboda kar mijinki ya zo ya ji warin wani abu jinin al'ada yana da karni yanzu mata kuna da uzuri ku zauna da kazanta wata ta yi al'ada audigar tata ta al'ada ta zubar da shi a toilet mai gida ya zo ya ga jini ba ƙauye ya ce ke yanzu ba a barin mai gida ya ga jinin al'ada ba a bari wata ta zo ta yi tsuguno a toilet ba ta yi fuloshin ba mai gida ya zo ya ga jini ba a yi tafi da ruwanki a bokiti kina gama anki fuloshin ba zai gane ba wata ta bari ya bata mata sutura ba a yi an daina yi wannan kazanta ce akwai matar da ta ce tun da na yi aure mijina bai taba ganin jinin al'ada na ba digon jini bai zai gani ba na'am wannan shine mata ita ce mata ta kwarai amma wata daidai underwears ɗinta ƙananan kayan da take sawa ta yi amfani da shi wallahi haka take barinsa a barkace ku gyara kima ku da daraja ku yana da alaka da kwalliyar ku da adon ku a gida wannan gaba ta farko kenan akwai abubuwan da aka haramta kada a yi akwai ado da mata suke yi wanda ya saba wa shari'a zan fara yin shimfiɗa da shi kafin na zo sauran bayanai hadisi ya zo cikin sahih bukhari riwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wata rana manzon Allah ya tsine wa wasu mata kamar haka la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wal mutafallijati lil husni wasu mata ne masu wata ɗabi'a annabi ya tsine wa duk macen da take zuwa ta yi zane ta farka fuskarta ko ta yi tatu a jikinta ko a yi zane a fuska ko a kunne ko a ƙasan gira ko a saman gira ko wani abu in dai za a sa aska ko wani abu a zana jiki da sunan yi wa miji kwalliya ko ado haram ne karki yadda ki ɗaya kenan masu ƙarin gashi alwasila wal mustausila annabi ya haramta mace ta je ta ɗebo gashin doki ko gashin wani ko gashin wata ta je ta ƙara a kanta annabi ya haramta ya ku iyaye na mata kada neman birge miji kada neman jin daɗi kada neman nuna kwalliya da ado kada don ɗaukan hoto da yin status a turawa miji ki je ki saka gashin da ba naki ba Allah ya haramta wannan kowaye ku za a yi wa da wacce ta yi ƙarin gashin da wacce take sana'ar ƙarin gashin duk tsinannu ne da wacce take tsaga jikinta da wacce take sana'ar keke ta da tsatsaga jikin mata don kwalliya tsinannu ne ta uku da annabi ya tsine mata ita ce mai kirkirar wushirya da gangan Allah ya yi ki ga yadda kike amma sai da kika je kika kai kanki asibitin haƙori aka je aka fitar miki da wushirya don ki ƙara kyau almutafallijatu kenan lil husni ba wacce take da ciwo ba ko larura akwai wanda haƙorin ne ya mutu ya lalace tsutsa ta shiga sai ta je aka kankare aka cire tsutsan aka cire haƙorin sai ta zama tana da mushirya wannan ba ita ba a'a wanda kawai dan ta yi kwalliya in ta yi dariya mijinta ya gani haramun ne yin mushirya da Allah bai baka ba wannan kwalliya ne da mata suke kwalliya ce da mata suke yi a zamani don birge miji ko neman miji to bayan wannan daga cikinsu wannan hadisi abdullahi ibn mas'ud ne riwayar imamu ahmad allah yarda da shi a wata riwayar ta ibn umar la'ana alwasila wal mustausila wal washima wal mustaushima to bayan wannan daga cikin ado da kwalliyar da mata suke a yau akwai masu canja halittarsu Allah ya yi ki baka ‘yar uwa amma baki yadda da abin da Allah ya miki ba kina ga kina challenging ubangiji dan me Allah ya ki baka saboda baki da wayo wa ya gaya miki baki muni ne wa ya gaya miki wallahi akwai namijin da ya zo wata rana ya ce malam a taimaka min da matar aure amma ban san fara na ce mai kace ya ce ba na son faran mace ni kuma baka nake so mara bari in gaya muku ita mace kamar tsuntuwa ce duk namiji da kuke gani matarsa ita tafi masa kowa kuma duk wanda zai auri mace sai Allah ya jarrabe shi da wani abu da yake so a jikinta kuskure ne kiga kanki wai ki ce wai baki da kyau a'a wani ne yake gani ke baki da kyau wani kuma gani yake ko zai mutu wanda ya aure ki duk dan adam da kika ga Allah ya yi shi akwai wanda zai tsince shi li kulli saqitatin laqita duk abin tsuntuwa akwai mai tsintar shi da haka kowace halitta da gani akwai daidai dinta kuma ba wani wanda ya isa ya ce zai ce wai wance ita tafi kowa kyau a'a ita ta fi kowa kyau a wajen wane yanzu wata yarinyar za ki ganta fara ce kaza ne kaza ne ta ɗauka fari shine kyau wani kuma in ya ganta zai ga wallahi ba ta yi masa ba wani cewa ni ba na son farar mace larura ce da su da yawan laulayi sai yawan zuwa asibiti bini bini ta tafi asibiti ba ya ce ka samu baka da faffiya mai ƙarfi wato ba magana Allah da iko ashe ita ma akwai mai santa wani fara yake so wani kuma baka wani wankan tarwada yake so wani ko mai dan haske haske wani ko mai dan duhu duhu wani yace ina da faran macen ni kuma yanzu baka nake so ashe kowa da wanda yake son ta yi kuskure ne mace wai ni baka ce bari me da kaina fara zaki gama shafe shafen ki da bleaching ɗinki da canje canjen halittar ki ki zo kuma ki gagara auruwa ai wani ya je ya auro wata ya ganta fara sal ita gani take ta burge sai da aka zo aka yi auren ashe yar bilicin ce ƙaryar mace a bakin titi ne kina shiga gidan miji zancen ki a ƙare an yi aure ranar tarewa ta cire duk kayan kwalliyan duk suturar ta cire daga ita sai mijinta za a tare sai ce wance ke ce wannan sai ya ga iya fuskar ce fari wuyan nan da kirjin baki kirin kamar gawayi aka kada hannun ne ashe daga nan zuwa nan shi ta shafe fari daga damtsin nan zuwa nan baki kirin ugu baki gwiwa baka ashe daga kafan ne zuwa kaza duk ta shafe shi da mai ashe yar bilicin ce kurin sai didi ta fita a ran shi ki daina bilicin Allah ya yi magana a kan canja halitta ya ku iyaye na mata wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah shedan yace wallahi sai na umarci bayinka su canja halittarka duk wacce take baka ne ta mai da kanta fara da bleaching sai Allah ya tambaye ki ke ma baiwa Allah ne jikar annabi Adamu ce babu wani laifi ki gode wa Allah damar da Ubangiji ya baki a yanda kike to ba ma wannan ba akwai wanda suke zuwa yaudarar saurayi da ƙaryar banza in za a ɗauki hoto in saurayi yana neman hoto sai a je a yi make-up a gyara ba ta da hanci ta mai da kanta mai hanci mai tsini ta gyara giranta ta gyara wane ne ta yi waye ta yi waye sai ta ɗauki hoto ta tura mai ya gigita ya rude ya maza ya bugo mota ya taho sai ya zo gidansu sai ya gaba wannan hoton da aka bashi ba ne ba shi ne a gaban shi ba sai ce bai yadda ba bai gane ba wani bawan Allah ya nemi a haɗa shi da wata aka haɗa shi aka ba shi hotonta ta tura masa hotuna kala kala kala kala sai da ya ji gaisuwa za su fara ganawa keke da keke sai ya gaba ita wani sai ya ɗauko wayarsa haka ta kawo masa ruwan shi haka yana dubawa kuna lafiya eh lafiya ya gida ne sannan ku to alhamdulillah kalau dai ko alhamdulillah daga ƙarshe sai ce da Allah wurin wance fa nazo sai ta ce ai ni ne ya ce a wance fa ta ce ni ne wallahi ko dai kanwarta ce ko yatta ta ce wallahi ni ne ce to ya dada dubawa sai ga ba ba abin da aka bashi a hoto bane ashe ta je ne ta canja kamarta a waya ta yi danne-danne ta sa wa kanta hoda da babu ta sa wa kanta hanci da babu ta ƙara wa kanta ƙiba da babu ta sa wa kanta gashi da babu ta ɗauki hoton kanta ashe gashin sakawa aka yi a kyamara aka sa gashin gashi har ana a kwance ashe babu komai yanzu kin yadda za ki wadar kanki ki tsaya da namiji ki ce masa ga natural kala ɗina ga yanda Allah yi ni ka so ni a haka in na maka bismillah in ban maka ba ba ƙarya in na shiga gidanka zan iya maka kwalliya zan iya maka za akwai kwalliyar da kuke ba ko alwala ba kwa iya yi na sani akwai kwalliyar da kuke in kun je gidan biki wallahi ba kwa azhar ba kwa la'asar in ta kai magariba isha wallahi ba kwa yi saboda kun yi shafe shafe na mijinki da ya riga ya san ki zaki iya masa amma wani da ya zo neman ki aure kin yi masa wannan zaki dai ranar da zaki wanka ma gaba ɗaya a gaban shi ƙarya ta ƙare a nan abin da nake so na gaya muku shine ban hana ku ado ba ku yi adon da Allah ya halatta ku gyara jikinku ku yi kwalliya ku shafa turare ku yi duk abin da za ku yi namiji ba a iya rike shi sai da kwalliya da ado amma kar ki canja halittarki idan doguwa Allah yake alhamdulillah ki gode wa Allah in gajeriya ce akwai mai neman gajeriya idan siririya ne wani wallahi siririyar mace yake so bai san mai kiba in mai kiba ne wani kuma yace shi bai san siririya abu shi shi baya so ya fi son mai kiba wani yar tsaka tsaki yake ke abin da nake so in gaya miki duk wata mace da kika ganta a duniya akwai mai son ta wallahi kin ga mazan nan suna da yawa to kowa da wanda Allah yake so kowa da wanda Allah ya sa masa yake so da ka ku daina abinda zai canja muku halitta daga cikin kurakurai da mata suke na kwalliya ina magana ne akan kwalliyar mata tsawaita farci ki ga mace ta bar farci zaka zaka wai ta ga turawa suna kwalliya wai ta ga matan turawa ko wasu larabawa marasa addini ki ga mace farci zaka zaka abin tausayi wata kan ma ba ta iya tsaftace shi ki gan shi da kaya a cikinsa mafi muni ka ga mace da farce da datti a cikin farcenta wallahi muni yake ƙara miki ku sani ku musulmi ne akwai doka akwai shari'a a kanku manzo Allah ya ce khamsun min al-fitra abubuwa guda biyar yana daga cikin sunna ya lissafo daga ciki akwai yanke farce yankan farce sunna ne cire farce ya ‘yar uwata suna ne, cire gashin amata, cire gashin gaba, aski, saka turare, wannan suna ne, yaya yau mata suke so su canja. Ba daidai ba ne, kuskure ne, wata ta zo za ta miƙa mai gidanta ɗan abin karyawa. za ta miƙa mai zai karɓa da wannan zaƙa-zaƙan farce tana zira masa tana miƙa masa sai jini ashe ta yanke masa hannu ya ce reza reza ashe ba reza ba ne ita ta yanke shi me ya kai ki wata farcen kafanta duk ya yaga mata zanin gado gandirar da kwanta tana birgima da ta yi miƙa ƙa sai dai ki ji zanin gado ya yage haba da Allah ki daina yi gyara jikinki tsaftace jikinki gashin jikin mutum ku yi haƙuri gashin jikin mutum Allah ya yi ɗan adam jikinsa sai ya rinka cire gashinsa yake zama lafiya ya ƙara masa kyau ya ƙara masa yanayi mai kyau Allah ya yi jikin ɗan adam dole sai da kulawa gashin kai naku ko ko ba ku aske ba ko ba ku cire shi ba daman ku abin da ake so ku bar gashin ku mace ba a yi mata aski sai rana haihuwa duk tsawonsa amma yau da gobe yana rage shi a tsifa kina zubar da wanda ya mutu a wajen kitso kina zubar da wanda ya mutu amma namiji ba zai iya barin gashinsa kamar yadda mace take bari ba yi kuma ɗabi'a Allah ya halicci mace gashin kanta galiban ya fi na namiji ita gashinta ba tufkakken gashi ba ne irin na namiji namiji ne yake da tufkakken gashi sai an sa kum an yi da gaske ke kuma naki gashi ne mai tsawo to kwalliyarki da adanki shine ki bar wannan gashin yadda Allah ya shi ki rinka wanke shi kina gyara shi amma akwai gashi na hamata akwai gashi na gaba akwai gashi na kaza wannan dole sai ana ana cire shi ba za a zauna lafiya ba jiki ba zai kyau ba sai an cire shi Allah ya ɓoye shi ba a ganin sa in mutum yana tafiya amma mace mai hankali namiji mai hankali dole lokaci bayan lokaci zai rinka cire shi kenan yana cikin abin da zai jawo miki ci baya da ƙazanta barin wannan tarin gashin a jikinki abun mamaki abinda aka ce ki yi ba ki yi ba wanda aka ce karki kuma shi kike yi yanzu ko namiji ne yake barin gashin hamatarsa da yawa baya cirewa baya sa hoda yana cirewa baya ainihin rage shi to za ku ga yana da ya zo wuri za ku je yana wari saboda me saboda tarin wannan gashin yana tara gumi yana kuma tara dauda to yanzu ya kamata mace ta sifanti da wannan sifar manzo Allah karare faɗa cire waɗannan gasussukan addini ne shari'a ne kamar yadda ake kula da farce haka ake kula da wannan gasussukan mun gone ibada ne to amma kuma ba a yadda ki karo gashi ba bayan wanda Allah ya miki aswaki kwalliya ne brush goge baki kwalliya ne asali fa ita mace ba santa da kazanta ba namiji ne aka san shi da kazanta goge baki shi yasa manzon Allah aka ce abun mamaki a hadisi ko gidansa ya shiga ya fita ya shiga gida ya fita wallahi da aswakinsa ya goge baki karki wasa da dan makilin dinki da brush dinki in babu akwai darbejiya a daura yanko darbejiya ki tura yaro ya je kasuwa ranar kasuwa ya siyo miki aswaki naira goma naira ashirin ashirin mai kyau in mai gida ya fita da ranar aswakin ki yi ne a bakin ki zaki ga hakwaren ki tas je ki asibitin hakori duk wata shida ko duk wata uku ki nemi izinin mai gidanki ana wankin hakori ana wanke bakin nan ba inda ba a wankewa inji ne ake da shi da na'ura kuma ba tsada ki sa a wanke miki bakinki akwai inda mata ke yi akwai likitocin haƙori mata a wanke miki duk wani dauda da wani datti duk wani lungu akwai wata allura akwai wani reza akwai wani abu da suke sawa su wanke shi tas ki fito ki ga bakinki gau akwai nau'in makilin da ake shafawa ko ake ma amfani da shi akwai nau'i na buroshi da ake da ba zai taɓa barin bakin ka yi dauɗa ya datti ba duka wannan zamani ya zo da shi an ci gaba karki yadda ki bar bakin ki gaje gaje jabe jabe ki cutar da kanki cutar da mai gidanki aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin sutura ado manzo Allah ya ba da dama mace ta fita da je sallar idi aka ce idan ba ta da halifa ya ce litulbisa uktuha min jilbabiya ta nemi aran hijabin yar uwarta ta rufe a kanta asiri karki yi wasa da kwalliya da gyara jiki wannan wani rukuni ne na zaman gida karki wasa da turare ba daidai bane kina matar aure baki da turare akan madubinki da falanki da ɗakin kwalliyarki karki wasa da turarenki na humra da na ruwa da na fesawa da na mai le yake so akwai kafar mahaifiyata na sha gani da lalle a yanzu haka ina tuntun ina dan karami mahaifiyata bayan ta rasu mahaifina ya auri wata mata ita ma ina iya tunawa da take wanka ta sa lalle ban sani ba dattijan ne yake son lalle ko ya aka dai ban dai gane ba tunda ina ina yaro a lokacin amma yau matan yau ba sa saka lalle ban sani ba ko mazan ne ba sa so to zan zo zan yi magana akan hukuncin saka lalle da rina gashin ya mace a cikin wannan karatun idan mai gidanki yana son lalle karki fashin lalle kamar yadda ba kya fashin magi a kicin ɗinki yanzu wani mai gidan zaki ga akwai nau'in kwalliyar da yake so matarsa sai masa wani mai sha'awan foda ne duk da kika zo baki sa foda ba sai ce foda ki ta kare ne to kin gane mai gidanki dan rambaɗau ne shi yana so a rinka rambaɗa masa mai hoda sai ki samu hodar ki daidai gwargwado iya karfin ki rinka shafa masa Allah ta albarka wani kuma ta masa kwalliya ta saka hodar yace dan Allah ni bana so in rinka ganin ki kaman goggon biri baya so wani namiji yana son jan baki wani kuma baya so yana so ya ganki normal kawai ya ji kina kanshi wani mijin kitso yake so kitso wani manyan kitso yake so wani matsakaitan kitso yake so wani yan sirara ƙananan ne yake so ya kamata kamar yadda kika san mijinki yana son miyar kubewa ko baya so yana son ɗanya kubewa ko baya so yana son yakuwa ko baya so yana son kuka ko baya so yana son dumame ko baya so yana son kaza ko baya so ya kamata ki gane wani irin kwalliya mijinki yake so don ki rinka yi masa da yawa daga cikin ku basirar ku da tunanin ku bai ma kai ku ga wannan ba sai ku je ku yi ta ɓata lokacin ku a gidajen ku akan wasu abubuwa da yawa kuma duk macen da Allah ya jarrabe ta mijinta yana yawan zama da ita a gida to wallahi zama bai same ki ba in kika kuskura yau da gobe ta sa har kika fita a ransa shi yasa za ku yi ta ganin mazajen kuna rikici da su akan waya ko satin nan wata ta bugo min tana malam wallahi bakin ciki ya ishe ni nace me ya faru ta ce yanzu mutumin nan ya dawo in yi wanka in yi kwalliya in yi ado in gyara gashi in yi kaza amma 'yan mata yake gani a waya tun da ya shigo gidan nan ba abin da yake kallo sai dai mata hoton mata hoton mata hoton mata na ce watakila ke ne baki gyara ba shi yasa baya sha'awarki yau Allah ya jarrabe ku da mazanku sun fi sha'awar matan waya sama da ku matansu na sunna. haka ne ko ba haka ba ne ɗan lokacin da mai gida ya dawo kullum ina abinci na kansa a haka aji ta kawo aji ina zuwa zo ta bayansa ki leƙa za ki ga wata galleliyar budurwa yake kallo ke kina ina kina ina kika bari ana kallon wata ke ba ki da abin da za a kalle ki? ke baki iya gyara jikinki ba ke baki da zuciya duba ki ga me yake gani a jikin wannan matar gashi kwalliya make up me ya dauki hankalinsa yi kokari ki yi abin da Allah ya hore miki to matsalar ku shine ba kwa gane mazajen ku shi yasa kuke wahalar zama da su shi ku namiji wallahi kamar jariri yake kin ga jariri ko in ka masa abin da yake so ku zauna lafiya in baka masa ba ka ci uban kuka yanzu ni dinnan da nake muku wa'azi kun gane nan ni ma an na shiga gida na shagwaba nake ƙwarai kuwa a to ai gaskiya ne yaushe za ka bari ka zo ka wahala a waje ka wahala a gida miƙe ƙafa mutum zai to Allah ya halatta maka duk abin da ba na so to fa ba za a mun shi ba hada daga abinci hada daga abin sha sun riga sun sani malam baya son kaza abinda kuma aka san ina neman sa to kafin na zo ma ko ban ba da kudin cefa ne ba a san yanda za a yi ko dan neman shiga sai an yi zuwa yi min shi ai ya halatta mace ta yi abu ta samu shiga a wajen mijinta ko ki tsaya dai kina zare ido wajen kallon ruwa kwado ya zo ya miki kafa haka ake so mace ta gane yanzu inda zan tambaye ki ke in ce da ke ke me favorite color na mai gidanki wannan turanci ne barin faɗa da hausa mai gidanki a yanda kika karanta shi a duniya wani kala ne yafi birge shi wallahi da yawan ku ba za ku ci jarabawa nan ba ba ku sani ba kuma kowane kowane namiji akwai wani kala da yafi so yanzu ni da nake muku magana akwai kalan da ina son sa ko ɗaya ko biyu to gane wannan kalan da mai gidanki yake so in zaki sai a tamfa sai ki ce a siyo miki irin wannan kalan in zaki sa takalmi a sai miki irin wannan kalan in za ki saka zobe a yi miki irin wannan kalan in za ki saka kaza a yi miki irin wannan saboda shi mijinki yake so me ya riba duniyar na yi wa mai gidana abin da yake so in gama da shi yanzu inda zan tambaye ki ke nawa ne lambar kafar takalmin mijinki wallahi baki sani ba baki sani ba amma baki san yanzu an yi ci gaban da in mace ta ga takalmi mai tsada a whatsapp ana talla ko an saka talla ko an sa abu nan ba ta ce bari in sayo mijina ba ki san wululun da zaki ki sai matsa ya ga takalmi gallele daga ina ni na sai maka a dan Allah fa kwarai da gaske wallahi yanzu haka a cikin takalma na akwai takalmin da wata iyali na ta sai mun har yanzu in na zo sa shi wallahi sai na tuna ta na ce kai matan nan ta gama da ni fa wata hikima ce wannan ku rige ki ki dauki hankalinsa bai sani ba ki je ki sayo mai takalmi mai kyau amma sai kin buga masa ma waya kin tambaye shi nawa ne kafar takalmin ka saboda baki da tsari baki sani ba yanzu turare mijinki yana sa turare abun mamaki baki san wani irin turare ya fi sha'awa ba idan kin gane wani turare mijinki yake sha'awa ai irinsa za ki rinka siya kina shafawa don ki sa ki ɗauki hankalinsa waɗannan abubuwan kuka manta ba ku gane su ba sai kuke tafiya gidan boka wai ya ba ku mallakar miji wannan anan ake mallake mijin wallahi anan ake mallake shi da yawan kuma kusan cewa wani irin nau'in abinci favorite abincin da mai gidanki yake so ba ki sani ba da kin gane wani irin abinci mijinki ya fi so to da ba za ki masa garaje ki masa abin da baya so ba wallahi akwai matar da za ta kawo mijinta abinci yana budewa sai yayi dauke kayanki me wannan ba na so ba zan ci ba shi ya cefa ne shi ya kashe kuɗin amma saboda an masa abin da baya so me yasa saboda baki da tsari baki ma gane me mai gidanki yake so me baya so ba kin dafa abinci kin wahala amma yi ga kuɗi sayo madara tuwon ki fa ba kawo ba magin mu ma tun shekaran jiya me hobi me mi ma momi ma uniform ɗinta ya yage ba gyara ba wane ne wane ne kaza kaza kullum baki da aiki complain a gidan miji baki da aiki namijin wannan zamani kuwa in ga wannan zafin ranar da take dukan mutane wallahi tana canja musu yanayi ai ku a gida kuke ai ba ku san wannan zafin ranar ba duk namijin da ya fita rana ta dake shi wallahi yanzu yawan complain mace mai yawan korafi yau suka yau fada ke ba ba in kin zo kin lallabi mijinki roko zaki baban mumi ina gajiya ya al'amara lafiya alhamdulillah Allah sarki gaskiya fa kana jin daɗi kaza a'a wallahi jin daɗi kai kuwa ke kuwa wallahi da Allah dubu biyar nake so zan zan je biki ashe wannan sakin fuskan da take na munafurci ne dubu biyar za ta karba ki daina ki zama mai siyasa in babu abu dubi fuskar mijinki yayi daidai a lokacin nan in ce masa babu abu kaza ba koyaushe ake gaya wa miji babu babu babu ba wannan karatun duk ya kamata iyayenku da kakanni su muku su gaya muku namijin musamman na wannan zamani wallahi bai san bani bani bari in gaya muku wallahi ko ɗanka ne da ka haifa duk ɗin da yake yawan roƙo wallahi uba sai ji yaron na ya fita ran shi kullum zai zo baba ma ni kullum baba ni ba da kaza kullum baba ni kaza sai ga an fi damuwa da wanda baya bani bani haka ke din ma in kika fi yawan bani bani bani bani baki da lissafi baki da tsari zaki sha wahala an sai miki man gyada ya kamata yi wata guda kin kashe shi a sati biyu ya kawo magi ya buga lissafi ya kamata magin ne kwana talatin kin karar da shi a kwana sha bakwai ya sayo manja ya yi lissafi manjansa ya kamata yi masa wata guda kin karasar da shi a sati uku ya ce wa yaransa kayan sallah duka duka kayan sallah nan bai wuce kara ba ya zo ya ga ana goge kicin da rigar da yi wa yaro ɗinkin sallah bara ba haka kuke yi ba baki da kimtsi da yaro ya je riga ta yi datti sai a jefa ta wajen goge-goge sai a jefa ta wajen kaza ana mofin da kayan yara ka ga rigar yaro ana goge tsakar ɗaki ana goge tayar da ita saboda baki da tsari ko za ki ji haushi na wallahi sai na faɗa daman kin faɗa kin ce wai wai bugun ku nake wai an da kaɗin wani namiji zai yadda da wannan ya je ya siyo shadda ta dubu kaza ko shekara ba a yi ba ya ga ana goge shadda nan da me da kicin a kicin yaya za ki zauna lafiya da mai gidanki ya sai wa yara kayan makaranta kin bar yarinki ya saka biro aljihu ya lalata rigar makarantar ya sai wa yara sababbin littattafai kin bar yarinki bai da tsari yana yayyaga littafi kina gani yana lasan yana yaga littafi yana yagawa sai bayan wata ɗaya wata biyu kice mai gida littafin yaro an dake shi a makaranta ina littattafan da ya saya ina suke saboda ya auri mace mara tsari ya sai wa yara exercise book kin bari yaro ya dauki mansur duk ya yayyaga shi yaro ne wa zai kula da shi mai gidanki zai kula da shi da kasuwa zai kula ko da ofis zai kula ko da kulawa da yaro waɗannan ƙananan abubuwan da kuke wasa da su shine zaki ji namiji ya zo cikin abokanansa yana cewa ni dai Allah ya haɗa ni da mace mara tsari a ce yanzu wancan ɗin ga hijabi ga niƙabi ga kaza ga kunya amma ba tsari tarkace wallahi wata matar in kika je gidanta bare shigo ba falanta tsummo kara ga wani gajeren wandon yaro an jefa shi a can ga cokali yara sun ci abinci sun ajiye a can ga wani kaninta ya zo ya ci abinci ya ajiye kwanan akan kujerar da ake zama ga an ƙara magi an ajiye shi ga gishiri kaza an je kicin ɗinta ga kananzir ga man gyaɗa ga daddawa ga kuka ga tattasai da tumatir ga yalan bello a haɗe haba hajiya shirbici ba ki da tsari wannan shi yake kashe miki gida ba ki sani ba ki gyara kwalliyar nan da aka ce ta mata fa ba kwalliyar jiki kaɗai ba ne ba har gadanki wallahi namiji dan sa ido ne kin san kyamara CCTV ko ko mi tana gani ko wallahi mijinki karanta kiki ke tsaka da sama da ƙasa wata ta zo wa mijinta da yawun bacci malam da safe ina kwana duk yawun bacci a nan haba ba a yi wata ta zo kawo mijinta abinci wata rana yana zaune a falo ya yi kwalliya abin nan ta zo ta ɗauko abinci kawo masa wai shi ce ɗebo hijabi ki duba fa a tsakiyar gida mai gidanki ta saka hijabi wai ita ustaziya kuma hijabin da ta sako shi ya yi sufurin ta baya kin san sufurin ko ya nade ya nade ya nade haka yana yalalo yalalo yalalo yalalo haka ba wai wannan kaɗai ba yara sun zubar da koko ta goge kokon akan teburi da hijabin kuma ta zo gidan mijin tana miƙo mai abinci yace dauke kayan ki tafi banza kawai kazama eh daman ka tsane ni aini in na kawo inda amarya ce ta kawo ai da ka karba yace ke haka kike dan Allah ya kamata ki wannan daga cikinku akwai waɗanda ba sa ganewa sun ɗauka ko ibada ne ko addini ne ku tsaya ku natsu hijabi niƙabi in za a fita a saka shi sosai amma a gaban mai gida daga ke sai mai gidanki ki caɓa uban kwalliya da ado ya ganki ya ji daɗi ya ce shi ma yau ga matarsa Allah ya hore masa akwai matar da aka ta kawo kukanta mijinta kullum wallahi in za ta taho masa kai ba nuna lokaci yau sai azhar biyu za ku yi in na minti hamsin ku datse shi wannan jama'ar sai na bubbuge su yau duka sosai kafin su tafi ki kula idan baki kula ba za ki wahala 'yar uwata me laifinta idan za ta zo masa in za ta zo su zauna a falo da hijabinta kuma wallahi hijabin mai kokari ce ustazi ya ce malam in suna zaman hira sai ta rambado uban hijabi sai ta zo ta zauna masa yace kin ga malama ni fa al'amarin nan ya ishe ni haka kamar yaya yace wai ke kan ba mace bace mace ce Allah ne yace ni mijinki in zan zo sai kin sa min hijabi ba kowa a gidan nan da gani sai ke ba ta da basira ba wayewa gani ta yi islamiyyar da ta je aka ce ta sa hijabi an ɗauka ta ɗauka har a gaban miji ma amma gidan da yake akwai maza akwai ƙannan miji akwai wasu saka hijabinki amma ke da mijinki ki tsaya ki zabga kwalliya ki ado ki nuna masa abin da Allah ya hore miki sai ya ji daɗi amma ba ku gane wannan karatun ba wata kuma tsiyarta a gidan ta sawa mijin hijabi in za ta fita kuma ta saka gyale yar ce ita da Allah ku gyara da za ku yadda da wannan maganganun da nake gaya muku wallahi in kika rike miji ko billahi azimu sai shekara ashirin bai taba tunanin wata kishiya ba a gare ki kwanan nan da azumin nan wani yaro nake tsokalarsa na ce kai wai kai har yanzu kana nan da mace guda ɗaya kamar fasto ku yi haƙuri fa ku yi haƙuri ya ce malam aini ka ganni ya ce wallahi ba na ganin kowace mace a duniya in ba matata ba kamar ya baka gani ce wallahi duk wata mace in na ganta kowaye wallahi matata nake tunowa ni dai har yanzu Allah bai nuna min wacce tafi matata ba nace da gaske ki kuwa ce wallahi malam nace ita ko wannan matar taka yake yace ai yau na aure ta shekara kaza ni dai ban taba ganin abin ki a tattare da ita ba idan abin da dan adam zai iya yi yace ni ta gama mun komai malama ki duba wata yadda ta kafa gwamnatinta a gidanta ke kina nan kina zaune kin yaye baki daga aurenki shekara ma baki gama cika ba yana neman kishiya zancen ki ya ƙare da yawan ku ku kuke jawowa a muku ƙari ƙarin da ba kwa so ku kuke jawowa amma ki iya rike miji ki kula ai wata uwar gida ta burge ni wai mai gidanta zai ƙara aure tace yanzu aure za ka ƙara yace kwarai ku hajiya tace to kafi ƙarfi na ballantana ne yaƙi da kai Allah ba da sa'a yarinyar ta zo gidan ba budurwa za ka auro ba ce eh bismillah Allah kawo ta ta ce zan nuna mata ni tsohuwar mace ce bala kana jin karatun nan ko wannan mutanen ba sai da haka ba in ba ka wallahi muna wahala malam da yawa sai ga mutum ya furfura a waje wallahi matarsa take mai azaba wallahi in baki labarin wannan uwar gidan kishiya aka ce za a mata ta duba sama ƙasa gefe hagun da wa za ta haɗa ƙarfi ta yaƙi wannan mijin ta gabe zai yaƙu ba kin san akwai faɗan da in yafi ƙarfin ka sai ka mai da shi mai sulhu ta ce yanzu in bar gidan nan tarin ƴaƴa wa zai riƙe min ƴaƴana ni kuma in na fita wa zai aure ni in kama faɗa da mutumin nan uban ƴaƴana ne shekara nawa zan yi ina faɗa da shi in ce kai yayi aure wallahi ya fi ƙarfi na sai ya ƙara aure in ce zan yi fada da wannan kishiyar in yi fada da yata in yi fada da kanwata to ya zan yi ya ce hajiya ki rungumi kaddara ta ce na runguma aka je aka yi aure kafin a yi aure matan nan ita ta san buge-bugen da ta yi mijin nan ya ce wallahi malam ban san yadda aka yi ba sai dai kawai naga ana an kira masu aiki suna mun fenti a ɗakin uwar gidana na ce kamar yaya kai wa ya sa ku suka ce uwar gida ce ta ce a zo a gyara mata fentin ɗakinta ya kama zai faɗa ce in in kyale matan nan ashe zuwa ta yi buge-buge ta nemo kuɗin fenti za ta sake wa ɗakinta fenti ya ce yana zaune sai ga kafinta ya zo da ‘yar kurkura za a ɗebe kujeru kamar ya ashe kujerunta ne na shekaru goma sha takwas da aka aure ta yau za ta canja su mace kenan wuka ce wata ke wasa wata yaga za a canja kujeru matan nan ta gyaran daki ta canja kujeru malam sai wata ran ta nemi izinin sa tace da Allah tana so za ta je kasuwa akwai shagon da ake sai da decos decorations kayan deco kayan decoration da ake a ɗakin mata yan fulawa dan abin ajiyewa dan wane ne dan abin sa turare dan abin saka tishu dan waye matan nan yace ni ban san inda ta samu kuɗi ba ta je ta yi sayayya sai ga ɗakin uwar gida ga santa tebul ga fulawa ga abun saka tishu ga wancan allika ga waye ga waye yace to amaryan nan ta zo sai aka kasa gane ina ne ɗakin amarya ina ne ɗakin uwar gida goganki in ya zo zai tafi ɗakin amarya sai ya gigice sai ya tafi ɗakin uwar gida ya sha gyara to wannan fa ba shi bane ba Allah ya mata rufin asiri a shi tana da ƴan uwa masu hali tace ku ku fitar da ni daga daga wahala wallahi matan nan na santa yanzu haka ina tuno ta mai gidanta wallahi yake gaya mun yace malam wallahi malam kuskure ne mace ta zo tana yakar mijinta wai dan zai ƙara aure yace wallahi sai da na wayi gari wallahi malam na fi son uwar gidana akan amaryata ta yi zuba kaya ya ce ta san irin turaren da nake so ashe ta gama karance ni ta canja min gajerun wanduna na a ɗakinta ta canja min slippers ɗina ta canja min kaza ta canja min underwears best best din nan ta je kasuwa ta siyo kamar guda kaza in zai fita zai bar girki sai ta ce ajiye min kayana kwaɓe min wando na ya ce haba ke kuwa malam idan ya zo zai tafi ya ce in na zo ɗakin uwar gidana in zan fita kawai sai na ga matan nan ta canja ta gyara jikinta kamar ba ita ce uwar 'ya'yana ba ya ce sai ta biyo ni ta riƙe jakana dafa ba ta raka ne ya ce wallahi da duk zana maman momi na tafi Allah ya kiyaye sai ka dawo tana cikin ɗaki ya ce yanzu kuwa da ta gana mata kishiya har ƙofar gida take raka ni ta saka hijabinta ta rako ni ta riƙe jaka ta ce ita za ta buɗe mun mota in na shiga ba za ta bari in ja ba sai ta rufe mu in zan tafi sai ta ce ɗan tsaya kamar za ta yi magana sai ta kalle sai ta kyalmata sai ka dawo ina ruwa wai sunan wata wai falmata Allah mata albarka wannan falmata yace kamar wasa yace malam sai da nawayi gari matan nan wallahi sai ni ina na fusanta ba yace ba wannan ba idan zan tafi sai ce zo in ga ma wata magana sai ta kama kunnensa haka malamin nan kun ga dai kunnensa ko ashe da turare a hannunsa sai ta ce peace peace peace peace ya ce in an fesa ma turare a bayan kunnen ka daɗi sai ka je yana sauka a nan sai ka ji ƙanshi haka take yi min wannan matar a aji aka koya mata tsabar gogewa yau ta gobe ina amarya ai ita budurwa ce yar zamani ya kyakkyal ya kyakkyal ya ce tuntunin na manta da ita kin ga na san cewa ki saurara na san cewa mijinki yana neman aure karki faɗa da shi kawai kin san me zaki shirye yanda zaki shirye gidanki kuma wallahi ina gaya muku duk mijin da yace yace wa matansa zai yi aure ko na sha gaya wa mata in sun mun fatawa karki fada da mijinki dan zai aure dan duk namijin da ya bude baki a wannan zamani yace zai kara aure ina tabbatar miki wallahi sai yayi kawai ki dauki kaddara ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan namiji zai aure gigi cewa ke kin ga ya miki soyayya da ko yanzu idan ya zo kidimewa yake kuma in gaya miki ko mahaifiyarki ko babanki ko babansa ko mamansa ba wanda ya sai hana shi dan yana da ayoyinsa da hadisansa zai ce ba wanda zai hana shi yanzu daidai ne ki kama fada da yaƙi wai dan kin ji mai gidanki zai aure wai wata wai mai gidansa zai ƙara aure wai ta yi wata nawa wai ba ta cin abinci duk ta bushe farar yarinya lafiyayya ƙosashiya da ɗan kumarinta duk ƙasusuwa sun bayyana me faru ai kishiya za a yi mun kishiya ta kashe ki kafin ki zo gidan ta zo gidan kina rashin hankali wai ta daina cin abinci wai saboda wai kishiya wai tana ta mijinta fushi wai zai ƙara aure in ya mata magana ba ta dariya in ya kira ta ba ta zuwa da wuri in ya ce kaza ba ta yi in ya zo zama a falo sai ta koma daki in ya bi ta daki sai ta dawo falo wai me wai haushinsa ake ji zai kara aure a lokacin ne ma abokinsa zai ce wallahi ka ziga ka ina ziga ka je ka kara auren ka kai maganin ta ba a yi sulhu ake yi dan haka in mijin ke ce zai kara aure dan Allah kake faɗa da shi ki ta addu'a Allah ya sa ya kawo miki wanda za ku zauna lafiya ki ta addu'a Allah ya kawo miki wanda ba za ta mallake gidan ba na sani wallahi akwai ciwo na sani akwai zafi ga ta can ranta a bace ki dan na san la'alla halin da take ciki kenan amma ya zan yi fadan da ya fi ƙarfi na bayan da za ka yi an zo an ce za a rage ma'aikata a ma'aikatarku za a ɗebe mutum kaza sai ka shirya inda kai a ciki ka fara neman aiki in ba kai a ciki ka dada kulawa da aikinka to da yawan ku auren ku sai ya mutu ina tausayin mace nake gaya wata nace yanzu ke da hankalinki ke ce auren fari da mijinki ke kika san yarintarsa ke ya fara sanin mace a kanki ke ne kika bude mai ido ke kika yi mai ƴaƴanki na farko shine ke ce kawai sai ki bari wata yarinya yar sha bakwai da za ta zo ta kore ki a gidan nan to malam ya zan yi nace baki da wayo ne na ce zama za ki dirshen ki ce yanzu ne ma za a yi zaman auren amma wai mace wai ta zo ta kama fada saboda mijinta zai karo mata kishiya ki zo ki kumbura wai wata fa sai an kore ta a gidan ayyo amaryar sannan a sake dawo da ita ta zama ita ce ta biyu haba da Allah wallahi ba zan fita ba ina nan wallahi wai wata wai ya mata kishiya ya zo ya yi irin sati ɗaya ɗin nan da ake kin san in namiji ya auro budurwa annabi ya ce wato falyamkus inda hasaba idan bazawara ya auro ya zauna kwana uku a ɗakinta wannan hutu ne aka baki na da na kirji in an miki budurwa budurwa tana buƙatar kulawa yarinya ce watakila ba hankali sosai miji ya zauna sati guda a ɗakinta sai ku yi haƙuri da ke da uwar gida da tarake da ta tsakiya da ta waye duk dai ku ɗauki haƙuri sai ya yi sati zai fito wai dan annabi ya koya miki haƙuri goganki da ya sati guda sai ya kewaye wajen uwar gida kuna lafiya ya yara dai ta ce suna nan mana to me lafiya su kalau mana kaza ana tambaya na wani yara ba da su ka kwana ba ashe a cike take ranar da zai baro ɗakin amarya ke sai ce da Allah ko za ki ƙara mun sati ɗaya me ka ce ya ce sati ɗaya nake so a ƙara mu ta ce ka je ka shekara wai ta yi zuciya malam sai mutumin ya ce ka Allah ya miki albarka na gode na gode na gode Allah saka da alheri sai ya kada rigarsa shi kan an ba shi ƙarin shekara wallahi in takaice miki zance mutumin nan sai da shekara cur a ɗakin amaryar nan tana fushi uwar gida tana kumbura ta rasa miji wata ɗaya ta rasa miji wata biyu ta rasa miji wata uku wai ita mai zuciya kuma girman kai ya hana ta taje ta dawo da mijin shi kuma goganki ya ma yi godiya sai da ya kai wata tara ta ga cewa wannan hawa mahaukaci ne sai ya cika shekara nan sai ta zo ta mai magana ya ce yanzu saboda rashin imani da rashin tausayi shekara ta goma sha takwas da ke kullum a ɗakinki nake kwana kawai yanzu zan shekara ɗaki ɗaya a ɗakin amarya za ki samun ido wallahi mutumin nan sai da ya rufe shekarar nan cif ya gama sannan ya dawo amma ni wannan mata ta ɗan yi wauta kaɗan amma ta birge ni kin san ta ina ta birge ni ba ta kashe aurenta ba kin san me ya hana ta tafiya bobi momi baban ummi kabiru musa yaya kabiru yaya dalha waɗannan ta duba ta ce yanzu idan na fita na bar wa yarinyan nan ‘ya'yana sai sun zama almajirai a gidan nan ta ce na yadda na rungumi kaddara duk wulakanci zan ɗauka in riƙe mijina in riƙe ‘ya'yana muna neman irin wannan mata masu hakuri lalle wannan miji abin da yi ba daidai bane wata mata ta kawo min kuka ta ce malam yau shekara ta bakwai rabona da mai gidana wannan wani babi ne shi kuma daban na ce bakwai ta nuna min yarinya ta ce kaga wannan yarinyar wallahi tun da aka ɗauki cikin ta malam har na haife ta mai gidana bai dawo ba na ce na ce wata mata ce da shi ta ce wallahi malam ni kaɗai ce aljanu ne da ke ta ce lafiya ta garas ciwo ne kama shi ta ce lafiyarsa kalau kwana ma yake na chatin to ya aka yi ta ce to malam ya zan yi ya tara min yaya ina zani suna nan da yawa wannan babi na kaura cewa mata baya lissafuwa ina baki shawara idan Allah ya jarrabe ki mijinki ya kaurace miki yi hakuri karki gaggawan barin gidan za ki tafi ki bar gidan wata ta zo ta shimfiɗa gwamnatinta ta me da 'ya'yanki almajirai bayi ya tafi kasuwa ana azabtar da 'ya'yanki ya ba da kuɗi a musu abinci mai kyau an rab an haɗa su da fara da mai ya ba da kuɗin break ɗin su ta riƙe ya ce a ce musu kaza ta hana ke kuma kina can kina zaman zawarci kina faɗa da mahaifiyarki a gida kin hana mahaifiyarki sakewa da ubanki kin sa musu ido ɗaya daga cikin illar zawarcin kenan ai ki zo ki zauna ki sa wa mahaifiyarki ido ta ki hana ta morewa zaman aure da uban ki mahaifinki gwanda ke hakuri koma gidan mijinki yan uwana ku kula da jikinku daga cikin abin da aka kula aka malaman musulunci suka ce bi ijma'i ahlil ilmi suka ce an-nazafa wal husnu wat tahsin tsafta da gyara jiki yana tsarewa mace zaman gidanta a ainihin wato a da zaman lafiya daga cikin abubuwan da zai taimaki mace akan kwalliya kula da kanki kula da gashinki na yi magana akan gyaran gashi kuma na faɗi abin da shari'a ta ce mana akan kulawa da gashi ga shawara kina da timetable na yin kitso ko wankin kai karki kuskura ki bar kanki ya zama yayi dauda da kazantar da mai gidanki zai ce dan Allah binta yaushe zaki je ki kitso wata ta ce kai malam kai malam wato an fasa to a yi haƙuri gwanda in gaya muku gaskiya saboda mazanku suna kawo mana kuka a kanku yanzu wata lokacin kitson ya yi kan ya dankare ya dankare tana zaune da mai gida suna hira sai dai ki ji gab eh ina jin ka gagab ashe me ashe kwarkwata ake kashewa ko ki ga mace kullum susa susa susa haka me ya faru kan ne ya dankare ki je ki wanke ki je ki gyara ki zama kina da mai kitso ko ta zo ko ki je haka umu hakim ta gaya wa ma'yarta ta ce karki bari bacci ya kama mijinki ki hana shi bacci kina masa surutu karki bari mijinki ya zo ya ce ba ni abin da zan ci kafin ya tambaya ga abincinsa a zaune kuma ya kamata mace ta gane wai mai mijina ya fi so kitso ya fi so ko in bar gashi akwai mijin da ya ce wa matarsa wallahi ni ba na son kitso kin ga aiki ya same ki dole ki ta gyara gashin ki haka kina kula da shi to akwai abin da shari'a ta hana dangane da gyaran gashi ya zo a riwaya malaman musulunci suna faɗa cewa haramun ne mace ta aske kanta gaba ɗaya ba a yi fala ya juzu halƙuhu saboda hadisin imamun nasa'i a cikin sunan ɗinsa daga aliyu ibn abi talib riwayar imamul bazzar da ibn jarir da sanadinsa zuwa ikrima suka ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tahlika almar'a ra'asaha annabi ya hana mace ta je ta yi aski kwalkwabo kamar yadda matan arna suke yi akwai wanda in masifa ta same su sai su je su yi aski gaba daya akwai wanda in mijinta ya bata mata rai sai ta samu reza ta aski kan gaba daya annabi ya hana a aske gashi duka kenan ana son mace ta kula da tara gashinta to annabi kansa yana tara gashi amma yana kula da gashinsa matan annabi sun ce muna gyara wa annabi gashinsa ko a aikin haji ko yana zaman gida gashin manzon Allah har kafadarsa ne yake sauka a riwayar Imam Tirmidhi a cikin Shama'il Muhammadiyya yace ban taba ganin zulimma wanda yake da tarin gashi mai yawa ba irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan ku gashinsa har kafada su yake sauka amma yana kulawa da shi da haka ki kula da gashinki sannan kuma ba a ainihin wato rage gashin kai na mace qassu sha'ri ra'sil mar'a dan ado kamar yanzu misalin saboda kwalliya sai ki je ki mai da gashinki kamar namiji ba a yi haram ne kin ga yanzu ni zan iya zuwa an rage gashina na askin baba ko to mace ba ta askin baba kar ki je a rage gashin yarki a bar mata gashinta inda zai kai diddigen kafarta to ba laifi akwai matan da Allah ya musu gashi akwai wata yarinya tana tafiya karama ce bata girma ba ma wallahi gashinta har gadan bayanta har ƙasa amma ta tufka shi ta tufka ta tufka ta gyara shi mukan dai Allah ya taimake mu a Najeriya da Allah bai ba mu irin wannan mata masu gashi har ƙasa ba don wallahi sayan kwandishina da lalata ma ishe ka bala'i a malai na za ka samu kuɗin gyara shi ai gwanda a bar mana shi ɗan kirit ba wani kashe kuɗi amma duk macen da ta tara gashi da yawa aikin ga relaxer da za ta sha kadai nawa yanzu dan abin gyaran gashi guda ɗaya fa na mace fa sai ga an ce ma dubu biyar yi ɗaya kawai aikin ga dole maza su nemi kuɗi to haramun ne aske gashi duka haramun ne rage gashi ainihin wato na mata kuma ba a yi don saboda kwalliya littazayyun kenan wannan ba daidai ba ne an ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ainihin wato ya bar duniya sun daina yin kwalliya da ado bayan annabi ya rasu amma kin ga gashi kwalliya ne da ado yawan gashi kwalliya ne da ado amma saboda hannun da annabi ya yi ba su taɓa yanke gashin su ba su yi aski ba muhallin shahidin shi ne yanzu da annabi ya bar duniya ai sun daina kwalliya da ado tunda wa za su yi kwalliya ba wanda zai aure su mata annabi ba aurenta to tunda ba sa kwalliya da ado sai su je su yi aski a'a su je su rage gashi ba su yi ba dan a nuna miki haramcin mace ta je ta rage gashinta sai dai in ta je umra idan kin je aikin umra saboda tsabar a ce miki a gaya miki mace tana kulawa da gashinta hatta a umra abinda aka ce mace ta yi wa gashinta kin ga iya wannan tsanyen kan yatsa to in kin gama umra iyakacin sa ne zaki samu almakashi kat ki yanke iya tsawon yankan yatsa manuniya na farko yankan nan guda uku ko guda biyu yankan farkon iya nan za a cire gashin wai dan a nuna miki ba a son mace ta ainihin wato taba gashinta malamai suka ce ƙasrul mar'a min sha'ariha tashabbuhun bil kafirat mace ta rinka dandatse ya gashinta kama ne da mata kafirai kuma mun sani yanzu a ƙasar nan akwai mata waɗanda ba musulmai ba kafirai wallahi aski suke yi sai ka ga mace yanzu akwai makarantun da wallahi aski ake yi makarantar firamare ce makarantar sakandare ce yaran ba sa zuwa da dan kwali duk sai a sa su yi aski kuma mata to wannan makarantar bai kamata musulmi ya kai ɗansa ainihin wato can ba ina fata ana fahimta sannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a ku gane a daga cikin abin da shari'a ta ce mace ta kula da shi shine ta kula da dukkan abin da zai iya faranta wa mijinta a zaman gidanta ba sai gyaran gashi ba kadai magana mai kyau wannan gaba ta hudu kenan a cikin magana ta yan uwana dan Allah iyaye na mata ku yi wa kanku tarbiyyar zance ya zo a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha wata rana ta yi fushi yace yai ina ganewa idan kin yi fushi ko kina zaman lafiya da ni idan muna zaman lafiya da ke idan kin zo rantsuwa cewa kike wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin muhammad wai don ta faɗi sunansa ta haɗa da ubangiji ya ji daɗi ya ce amma duk da kika sha yaji ranki ya ɓaci in kin zo suna ma na ba kya bari ma ya hau harshen ki in kin zo rantsuwa sai ki ce wa rabbil ka'aba kin rantse da ubangijin ka'aba yanzu wannan ya nuna ashe annabi yana karanta iyalinsa matan shi akan lafazin da suke amfani da shi in suna magana da shi ina shaida miki yar uwata baki shi ke yanka wuya in ji malam bahaushe duk matar da ba ta da tarbiyyar baka ba lalle mijinta ji daɗin zama da ita ba akwai matar da mijinta ya ce kuka ta kawo ta ce baya zama gida ya hira da ita ta ce malam ya ce malam yaya zan iya zaman hira da ita alhali ba ta iya magana ba ashe kin yi kuskure hajiya ke lokacin da yarki take budurwa baki koya mata tarbiyyar baka ba akwai yanda ake magana da miji mu malaman da muke koyarwa islamiyya a makarantar matan aure muna gane mace mai tarbiyyar baka da wadda bata da tarbiyyar abu wani malami ɗalibarsa ta zo tana gaya mai gatse gatse magana sai ce duk yanda aka yi wannan mijinta ma haka take gaya masa da yawan ku ba ku san tarbiyyar baka ba ana koya wa yaro magana ana koya wa yarinya magana ba a daka wa miji tsawa ba a yi wa miji gyatsine wallahi akwai mijin da ya gaya mu yace malam wannan wannan da kake ganin ta ai Allah ya sauke yace wallahi muna zaune sai ta mun gyatsine 15 muna zaune muna zaman hira haba na ce diyan da aka yarinya na akwai aljanu a kanta ya ce ba wani aljanu ita ce aljanar kanta wai ashe har yanzu ba a daina gyatsine ba kuma wannan bayan Allah wai mijinta take yi wani ya ce dudu dudu dan Allah ina zuwa da Allah a mijin kike gaya wannan wani ya dawo daga kasuwa rabe-rabe ya ɗauko kayan cefane ne wannan ledar a cike take da wannan abubuwan kun gane su ko ban ƙararrun nan kun gane ba gane su ba ko sai na fassara wannan na kan tuku ba haka na san su ne abokanan zaman lafiyan ku ko duk mijin da yake kawo haka to zai ga ladabi da biyayya to ya je ya ciko ledarsa da wannan ban ƙararrun can kuma ya ciko ledarsa da kayan sanyi da zaki damun malam yana daga cikin yadda miji zai mallaki matarsa ya zauna lafiya in dai ka dawo kana dawa da kulli wannan magana ce ni da su ba ruwanku duk miji mai zaman lafiya da yake son zaman lafiya to rinka shigowa da kulli ka lura in mace ka dawo gida kana assalamu alaikum sai tana wa alaikum salam ana duba hannunka da me ka shigo suna so a shigo musu da abubuwa to shi wannan bawan Allah mai kokari ne ya zo da kayansa assalamu alaikum saboda hannun guda biyu ne ba zai iya bude kofa ba ya ajiye ya bude bata zo ta bude masa ba ya zo tsakar gida ai namiji yana so in ya zo da abin arziki a masa a zo a karba in ba a rungume shi aka yi masa sanne da zuwa ba to a karba a ce Allah ya yi albarka wallahi matan nan malam tana kicin tana aikinta yace zo ki karba mana tace ka ajiye a wurin ka ajiye a wurin wallahi haka ta gaya masa ya tsaya ya ce yanzu in juya da wannan abin ne ya ce sai na tuna ‘ya'yana in zo ne in ce a buɗe shi mu cinye ni da ‘ya'yana in yi maganinta da haka ya fi yanzu daidai ne mai gidan ke zo da abin arziki ya ce ki zo ki karɓa ki ce wai ya ajiye a wurin wani ya zo yana assalamu alaikum assalamu alaikum ya sallama he ka ce ba gidanka ba wai ma'ana dan me zai zo yana mata sallama shi da gidansa to ya kamata ku koyi tarbiyyar zama da miji kai me yasa baka hira da magana da matarka yace wallahi malam da mun fara hira da ita wallahi su fada muke karewa yace duk abin da na faɗa sai ta ce wai habaici nake mata ita fa bata san wasa ba kuma ita bata iya hira ba kuma yanzu yanzu nan sai ku zo kana magana sai ta gaya ma bakar magana yace malam na hakura gwanda in zauna da abokanai na a kofar gida mu yi wasa da dariya mu tafa in shigo gida ne bacci kawai yafi mun alheri saboda wannan bata iya hira ba ki tambayi kanki kin iya hira da miji kuma waɗannan makaryatan da suke ɗaukan hankalinki cikin ƙawaye da makota sun taɓa koya miki ya ake hira da miji mutum ya dawo gidansa shimfiɗar da zai zauna bai samu ba ya ga miji yana ta kewaye a falo ina zai zauna bai sani ba can an saka kayan wanki can an ajiye cokali can an ajiye kaza wai ka dawo wai kana da daraja a gidanka wai ba amma maka shimfiɗar da zaka zauna ba mutum ya zo ya zauna a gidansa wai sai ya cire hularsa yana cewa a bani ruwan sha kina ina me aikin ki mutum ya zo yana duba agogo yana da lokaci ya zo gidansa ya dan huta ga iyalinsa yana nan yana jira ina abinci na u wallahi ban ma san yanzu zaka dawo ba dan Allah dan jira ni awa biyu da rabi wannan shi ke kashe muku aure wannan shi ke rage muku daraja akwai matar da ko gaida mijinta ba ta yi kuma in na ga dama yanzu sai in nuna ta ana nuna ko na yi hakuri ai ta sani ina faɗa sai ta yi haka gaishe da miji akwai matar da mijinta yace yanzu yanzu maman momi yanzu ni yanzu daraja ta bata kai ki ce mun baba ina ku ai wannan ina ina ina baban baban yara nake nufi ba yawa okay akwai baban momin ko yace yanzu ni ba za ki bude baki ki gaishe ni ba tace in gaishe ka a gida ɗaya muka kwana in ce ka kwana lafiya ban san ka kwana lafiyan ba ne wallahi wata rana na je wa'azi a ɗaya daga cikin manya-manyan biranen nan irin ku ne mata cikin tambaya ta farko da aka fara yi min aka ce malam a ba mu aya ko hadisi da ta ce mace sai ta gaida mijinta in garin Allah ya waye na ce to ga wani sabon karatu kenan na ce yanzu lalacewa ku ta kai ga gaida miji sai an ba ku aya da hadisi akan gaishe da miji to akwai a cikin ku wanda ba sa gaida miji sai in ce da ke je ki karanta tarihin annabi manzon Allah ya yi tarbiyya a gidansa yana gaida matansa suna gaishe shi amma kefa kina yi daga cikin ku akwai wanda daidai da rashin lafiya idan uwar miji ta yi ko uban miji ba za ta iya buɗe baki ce ya bawa yaya jikin mama yaya jikin baba daga cikin ku akwai wanda saboda rashin iya magana mijinta zai asara a kasuwa mijinta zai asara a wajen aiki amma wallahi ba za ta iya buɗe baki ta ce masa Allah mai da alheri ba daga cikin ku akwai wacce duk abin arziki da miji zai mata wallahi ba za ta iya buɗe baki ta ce Allah sa albarka Allah ya maka albarka Allah ƙara arziki ba amma an gaya mana matan sahabbai idan an musu abin arziki aka kawo musu miji yana kawowa cewa suke Allah ƙara arziki Allah ƙara wadata Allah rufe asiri amma ke kina yi wani ya ce ina kallanta haka zan kawo ta karɓa ta ɗauke ta sassaka a durowar ta taimai ta zo ta zauna ta sani a gaba ta bude baki ta ce Allah ya saka da alkhairi wallahi ba za ta yi ba yanzu da haka za ku yi zaman auren to ku gyara bakinku kuma ku san abin da ya kamata yanzu matar da ba ta gaida mijinta yaranta da suka wayi gari ba sa gaida uban sun yi laifi sun koya daga wajen uwarsu su ma kuma cikin mazan akwai marasa kirki akwai matar da ta ce malam in zan gama ciwo na a gidan nan wallahi ba zai taba bude baki ya ce ya jiki ba ta ce malam ina tare da mijina tun da nake bai taba zuwa ya ce ya jikinki Allah ƙara lafiya ba wai shi baya gaida mace akwai matar da ta ce yau shekara ta barkace da ni da shi ban taɓa yin kwalliya da ado ya yaba ba kaɗan daga cikin aikin mazan wannan zamani ki lalle ki shafa hoda ki gyara kanki ki yi mai wallahi idan ya zo wayarsa ta fi ki daraja haka suke ko ba haka suke ba ba sa yaba kwalliya sai ka dawo cikinsu akwai wanda ta ce tun da nake Allah ya bani kwarewar abinci ba alfahari nake wa ni sai dai mata su zo su koyi abinci a gidana amma ban taba yi wa mai gidana abinci yace Allah sa albarka ya ji dadin abincin nan ba kuma ina kallon sa zai ci ya cinye har ya nemi kari amma mutum ne mai girman kai ba zai taba bude baki yace abincin nan yayi dadi Allah miki albarka ba ba su da kirki sai wanda Allah ya zaba tace zan yi duk abin da zan yi in saka kananan kaya in yi lalle in yi kunshi in gyara gashi na yi kaza na yi kaza in yi ta zirga-zirga a gabansa wai ya gani da ya yaba ta ce wallahi ko daga kai ba zai kalle ka ba wata ta ce mu malam na daina kwalliyar na bari kuna ta mana wa'azi ku ce mu yi ado mai kwalliya wa maza amma za ka zo ka yi namiji ko kula ka bai zai ba wallahi iyayena mata na sani kuna haƙuri akan wannan amma kar ku daina wanda Allah ya jarabe ta da miji mai irin wannan ɗabi'a da irin wannan hali ki yi haƙuri da shi ki ta nuna masa ke ɗin ki sauki hakkinki hakkinki hakkinsa a kanki ki huta a wajen Allah shi kuma ki bashi da kayan hakkinki a kansa wata ta ce malam an ce mu yi wanka an ce mu gyara jiki an ce mu yi kaza duka mun yi ta ce amma wallahi malam mai gidana yana zuwa mun da yanayin da ba na iya tunkararsa ta ce malam mutum ya zo maka yana ɗoyi ta ce malam idan ya cire hamatarsa sai ka ji kamar wata daddawa aka kwanci ta ce malam ka kai masa ruwa ban ɗaki ka yi ka yi wanka ba zai yi ba wannan wa'azin fa maza ba sa son sa wata ta ce mai gidana ya zo ya cire safarsa a falo wallahi ba ma iya zama a falon safar kafa ta takalmi in ya cire ta falon ba zai zaune ba yadda ka san wata jaba ce ta mutu aka kulle ta a leda wata ta ce haka nake rikici da shi zai saka kaya sau biyar shida ta ce wata rana yana cirewa sai na je na bunka su a bokiti na saka omo washe gari da ya tashi ya ce wai ina kaya na da na cire jiya ta ce yanzu dan Allah nan kayan mai da su zaka yi ce kina bani kuɗin omo ne ta ce wallahi da ba dan na wanke su ba wallahi su zai mai da ta ce kunya nake mai gidana ya fita abokanansa su ganshi a cikin wannan yanayi na san mata kuna haƙuri na sani akwai wanda in ya tashi zagi babanki zai kira ya zaga bai zai ma zage sai kira sunan mahaifinki ya zaga akwai wanda mahaifiyarki ba ta da daraja wallahi sai ya zage ta na sani a maza akwai su ko kwanan nan akwai matar da ta bugo min waya tana kuka ta ce malam na gaji da mai gidana ta ce malam wallahi malam sani yake ta duka na duka kamar Allah ya aiko shi ta ce na yi wa iyaye na magana cewa su taimake ni akan wannan matsala sun ki sun ce na yi haƙuri akwai aya wata dukan ta yake wata zagin ta yake wata kaza ɗin ta yake da haka ya ku iyaye na mata in mun ce ku yi mai kyau ba wai muna nufin cewa mazajen ku ba sa ainihin wato kulawa da ku ai ba sa cutar da ku bane a'a ku ba su nasu hakkin ku jira na ku Allah zai ba ku daga cikin kurakuran da mata suke zan tsaya insha Allah yanzu akwai taba gashin gira an san gashin gira to haramun ne aske gashin gira haramun ne kwaskwarima wa gashin gira izalatu sha'aril hajibain ko kuma izalatu ba'dihi akwai wanda suke cire gashin gidan gaba daya ko su je sa almakashi ko wani abu da sauransu su cire shi malamai suka ce bi ayyi wasilatin min alhalqi aw alqassi aw istimalati almaddati almuzilati lahu ko a sa masa wata hoda da take cire gashi ba a cire gashin gira ba a taba gashin gira sai dai a bashi ya yi tsawo a shafa masa mai ya kwanta a sa masa kwalli ko a sa masa abin kwalliya ko jambaki ko gazal a gyara shi amma mace ba a taba gashin gira manzo Allah ce la'anallahu namisa wal mutanammisa wace ce annamisa da al mutanammisa cikin hadisin da muka kawo ita ce matar da take taba gashin giranta da wacce take aikin cire gashin gira Allah ya kawo mu zamanin da yanzu daga cikin kwalliyar da kuke yi kuna zuwa a je a cire muku gashin gira haramun haramun haramun ana iya cire gasussuka na jiki don kyauta da jiki kamar yanzu misali akwai matan da Allah ya jarabe su sai kiga tana yin gemu to bai kamata ki bar gemu yana fito miki ba ki cire shi asali namiji ne aka sani in ya cire rigarsa kirjinsa a ga gashi wannan namiji ana iya samu ko damtsinsa a ga gashi ko kafafuwansa a ga gashi duk macen da Allah ya jarabe ta a jikinta tana fidda gashi to ya halatta ta je ta rinka aske shi ta yi abin da ake yi na aske gashi da cire gashi ana saka hoda ana zuwa a yi wannan dilka da ake yi da wannan gyaran jiki na mata wanda ake ana nadewa ana cirewa mace gashin jikinta wannan ba laifi to amma kuna ji na amma amma amma duk inda mace za ta je gyaran jiki bai halatta ta buɗe al'aurarta ga wata mace 'yar uwarta ko namiji ba saboda akwai wacce za ta je a cire gashin jikinta gaba ɗaya hannun al'aurarta kuma ta buɗe al'aurarta wata ta taba al'aurarta wallahi haram ne da wata ɗabi'a da mata suke bil munasaba dan na faɗa akwai matan da suke samun matsala ta buɗuwa suna ƙaruwa a al'aurarsu ko ta dalilin haihuwa ko daɗewa a zaman aure ko wani yanayi ko wani ciwo ko wani yanayi sai mace ta ƙaru ƙaruwar mace mun sani cewa illa ne a gare ta a wajen mijinta musamman in namijin ya gane karuwar mace yakan kashe aurenta akwai mazan da suna rabuwa da matansu saboda ta karu to yanzu mata suna zuwa a rage su a yi musu ɗinki a gabansu bai halatta ki je wajen namiji ya buɗe al'aurar ke miki ɗinki ba don ba larurar ba ta kai haka ba alhamdulillah akwai mata likitoci asibitoci masu jiya ɗin nan wata ta mun fatawa daga wata jiha na gaya mata ga abin da shari'a ta faɗa sai ta ce ai malam matan ba su iya ba na ce yanzu ke da hankalinki za ki je ki kwanta wani namiji ya buɗe al'aurarki wai ya miki ɗinki ya rage ki to ai malam ana yi ai yanzu abin da aka fi yi ma kenan na ce to kun shiga uku Daka ina kira ga mata likitoci ko kuma dan Allah ku koyi wannan sana'ar ku koyi wannan aikin ku rufa wa ‘yan uwanku mata asiri a gidajensu an gaya mun sunan wani asibiti wai akwai wani babban likita namiji wai shi yafi kowa kwarewa da irin wannan mata layi suke masa duk macen da take so a rage ta sai ta je gurin wannan likita namiji ta yi tsirara yanzu wannan larura ce da aka ku ji tsoron Allah na yadda haihuwa takan ƙara mace ta canja ta akwai abincin cika da ake ci ba ku da ilimi ne akwai mayuka da ake shafawa akwai ruwan zafi da ake amfani da shi ya daidaita mace yadda Allah ya yi ta amma da yawan ku ba ku sani ba saboda ba ku bincike akan wannan wani abu ne na fili ya dame ku ba na wanda yake baɗi ne ba da haka duk abin da mace za ta je ta yi kar ta je ta yi abin da za ta faɗa fushin Allah akwai matan da suke zuwa kitso a kasuwa inyamurai maza ke musu kitso a wasu birane mun san biranen mun san kasuwannin mace da mutuncinta ta je ta bude kanta wai inyamuri ya bude shagon kitso ba shagon aski ba fa shagon kitso wallahi haram ne kai kina mace musulma ko ƴar uwarki mace musulma bai kafira mace ce yar uwarki mace amma kafira bai halatta daga gashin ki ba ballantana ki je ki bada kanki wa inyamuri akwai gidajen lalle gidajen kunshi da yau ana budewa a birane da ƙauyuka sai ku je ku tarar da masu kunshin nan maza ne ku matan musulmi ne ku ji tsoron Allah haram ne bai halatta mace ta mika kafarta wani kato balagagge namiji wai yana mata kunshi ba kitso namiji kunshi namiji akan makallahu hatta gyaran jikin nan da kaji ana yi ko yanzu ana yayin in yarinya budurwa za a aure da ita sai a kai ta gidan gyaran jiki wallahi akwai gidajen da maza ne suke yi kun cuci mutane wallahi ba ku kyauta ba yanzu baki da hankali za a auren ki zaki zuwa ki je gaban namiji namiji ya kwabe jikinki waje gyara miki jiki wai zaki amarci haba da Allah ko asibiti da aka ce ku je larura ce saboda ba mace ba mace likita da haka ki sani ki kwana da sanin ki duk inda ta je ta bada jikinta namiji ya taba wai zai mata kitso ko zai sa mata lalle mala akwai wani kunshin da ake anan suke yin sa a kirji kunshi ba anan a kafada eh ko tatu kuma wallahi malam gidan kunshin ma sai wannan abun maza ne akwai hoton da wata ɗaliba ta turo mun ta je wani wa'azi na makamancin wannan sai ga wata yarinya budurwa ta kwabe kayanta kurin breziya ta saka a nan gurin sai dan fan ta saka wallahi ga namiji a tsaye a kanta yana gyara mata gashi yana shashafa mata wai ana mata gyaran jiki waye wannan amarya ce jibi za a kai ta kin cuci mijinki kin cuci mijinki ba kauya kawai yar kauye ba ki da kishi matan sahabbai bace a suka yi muna zaune ko maza muka ji ɗuriyarsu sai mu lullube jikinmu gaba daya ke kuma hajiya kina zaune wai saurayi wai zo dauki yarinya wai zai kai ta gidan gyaran jiki ya je a gabansa ana gyara amaryarsa jiki saboda ba ki da kishi shekara ashirin kina yi mata tarbiyya wani ya je ya lalata mata tarbiyya duka wannan yana da alaka da zina da kwalliya hatta yankan farce akwai wai yau inda mata suke zuwa wai namiji wai yanke mata farce ya gyara ya gyara ya gyara ya mata kitso ya yi mata wankin gashi wannan jama'a suna nan barkace da birni da ƙauye kawai mutum a cikin unguwa sai je ya bude wai wai gidan kitso wai gidan gyaran jiki wallahi mala idan ka zaka samu samari ne balagaggu an yi magana a ce ai ya karanta ne Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah kyauta halinku da ƙarshe zan dakata anan saboda na sa akwai tambayi da yanayin sallah abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ubangiji ya yafi mana wannan shine kaɗan daga cikin abin da zan faɗa dangane da kwalliyar mata a musulunci da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a bayan haka muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya bisa nuna mana wannan rana da ya da kuma babban bako malaminmu shugabanmu a wannan masallaci ƙarƙashin markazul huda al'islami da ke nan daura gra katsina state shakka babu malam ya wa'azantar da mu ya tunatar da mu ya ilmantar da mu abubuwan da da gwalagwalai ya kamata mu rubuta su mu tabbatar da su a gidaddajinmu mai aiki da su domin mu samu ainihin wato abin da yake na dace shakka babu malam ya ce na dan ce wani abu ta'aliki amma ma yambazi alayya an u'allika ma'ana bai dace a ce in yi ta'alikin komai akan abin da malam ya gabatar ba malam ya baje dukkanin abubuwan da ya kamata a baje shi musamman abin da ya shafi zamantakewa na aure abin da ya kamata mace 'yar uwa ta kasance wajen gudanar da kasantuwarta cewa mace ce kadai abin da nake ganin zan ce cikin abin da malam ya faɗa na ɗan yi tsinkaye a kansu ba za su fi ɗaya zuwa biyu ba da izinin Allah daga cikin abin da na iya riska cikin wa'azin da malam ya mana akwai bayani dangane da sitirta jiki a matsayinki na 'ya mace duk 'yan kwalliyar da kika yi wannan dole ne akwai waɗanda ya kamata a ce ki bayyana wa wannan kwalliya taki gaba gabansu akwai ainihin wato maharramanki guda goma sha biyu da ƙur'ani ya bayaninsu gaba gabansu akwai mazajenku wannan nake so na ce wani abu guda ɗaya maza suna da wata ɗabi'a a duk lokacin da namiji ko da wanda zai aure ki ne amma ba a kai ga minzalin aure ba ya yadda ya ga wani surar da ya haramta a ce ya gani a yanzu to billahi azim kin sane masa tun a yanzu galibi haka malamai suke ta mana wa'azi amma ba mu cika fahimtar abun ba bari na ba da misali a aikace wannan idan na tambaye ku menene waɗannan abubuwan guda biyu ne haka na buɗe wannan alewar ya tabbata an muku aure sai ki fi kima a wurinsa ina fata mun fahimta wannan na farko kenan sannan na biyu da yawa mata akan ji wa'azi iya wa'azi amma fa galibi da ɗaliban ilimin da malaman da makamantansu idan fa aka zo akwai wani red line wani khattun ahmar wanda ba a iya ƙetara shi a wajen mata ana iya zuwa wurin wa'azi sosai ‘yan hisba ‘yan agaji ɗaliban ilimi ku yi haƙuri amma fa idan aka ce yau shedan ya buga gangan bangar biki to fa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi watakila ta muqaddamiya ce tana gaba dai gaba dai wajen Allahu akbar a masallaci amma kuma zaki ganta ta zamo wata ita ce ja gaba wajen rawa a gidan biki ta zub da mutunci ta zub da komai da komai duk wacce za ta zo ta yi rawa a gaban sirikanta a gaban sirikanta maza ta yaya ta shi a duniya to duk abin da miji ya yi mata daga baya na rashin kunya da cin mutunci kada ta zargi kowa sai kanta saboda ita ta zub da wannan mutunci ita kuma dama ana ainihin wato kimanta mutum da mutuncinsa ne ba da wani abu ba sannan abu da ya kamata mu lura da kyau malam ya tsokaci a kansa musamman ta ɓangaren abin da ya shafi social media social media abubuwa da dama tiktok whatsapp facebook instagram da makamantansu mata sun mai da wannan kafa wurin tallata kansu wurin baje hajar jikinsu da makamancin haka to fa ki sani wallahi duk abin da kika yi a wannan wurin to ki rubuta ki ajiye watakila idan mai neman aurenki ne ɗan zamani ne fa zai zo kuma shi ma yana yi wallahi duk wanda ya leƙa ya gano abin nan da kike na iya shege da shegantaka a tiktok sai dai ki ji a ce ya ja baya me dalili in yi muke mutunci ya ƙi faɗa mara mutunci ko ya ce aike ma baki da mutunci ga abin da kike duniya tana gani kuma ba wanda zai ga bakinsa ke ce kika yadda kika zub da mutuncinki kika nuna wa duniya ta ga wannan ainihin wato baki naki don haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu gyara dukkanin abin da maluma suke karantar da mu mu kula da mutuncinmu addininmu suturanmu ya fi komai shine abin da Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu duniya da lahira daga ƙarshe abin da malam ya yi tsinkaye da mu abin da ya shafi at-tabdil matan hausawa musamman ma'aurata ana yawan almubazzaranci idan Allah ya hore wa mijinki wata bata iya killace abin da mijinta ya kawo ba a'a za a yi abin a wadace za a barnatar da shi kuma Allah ya gaya mana wala tubazzir tabziran kada a dinga yin almubazzaranci ba za ki san Allah ya jarabce ki da wannan ba sai lokacin da ko da mijin ya mutu ko kuma rabuwa ta zo wannan sanannen labari ne akwai wacce sun rabu da mijin nata ta auri bahaushe komai tana gani Allah ya jarabce ta je ta je ta auri wani can na nesa wanda ba kabilar su ɗaya ba na farko ya ɗauki wani maƙudan kuɗi ya bata ita tana tunanin madalla ta canza sheƙa mai kyau wajen miliyoyi ya bata ta je lokaci guda ta ƙarar da wannan kuɗin ƙarar da suke da wahala ta ce tofa kuɗi ya ƙare ya ce me e kuɗi ya ƙare to don haka ya ce aikina da kyau sai ki je duk yadda za ki je ki ciyar da mu ki shayar da mu don su haka ɗabi'ar su take kuma wai musulmai ne amma ɗabi al'ada ta sha bamban ashe a matsayin ki na bahaushiya ashe wannan karamci ne da Allah ya yi ki maza su wahala su je su sha rana su duk abin da za a yi su kawo to ki kokari ki mutunce musu wannan dukiya ki kare musu ita sai Allah maɗaukakin sarki ya kare ku gaba ɗaya amma idan ba haka ba za a dinga shiga cikin jarabtuwan da idan Allah ya jarabce ku ba za a iya cin wannan jarabawa ba duba da lokaci ya isa ya riske mu kuma bai dace a tsawaita ba ga rana ga kuma tambayoyi zan mai da abin magana ga babban bako namu tun